إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سافر الصبر biyar ga watan rabi'un al-akhir hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama shekara 1442 wanda ya dace da rana 21 ga watan November shekarar miladiya ta 2020 wannan shine darasi na 82 cikin jerin giyar darussa daga littafin al-istiqama wallafar al-imam Sheikh al-Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam ibn Taymiyyah al-Harrani Allah ubangiji ya gafarta masa wannan littafi na al-istiqama yana karantar da mu ne tafarki madaidaici musamman game da fassara nasoshin alqur'ani mai girma da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam waɗanda suke magana akan as-sifatul khabariya na Allah subhanahu wataala ibn taymiya yana ta tattaunawa da mai da zance akan maganganu da yake ɗaukowa daga littafin ar-risalatul kushairiyya ta abul qasim al-kushairi zamu tashi a inda malai yake cewa qala abul qasimi سمعت محمد بن الحسين رحمه الله تعالى يقول سمعت عبد الواحد بن بكر يقول سمعت عبد الله بن عبد المجيد الصوفي يقول سئل الرويم عن وجود الصوفية عند السماء فقال يشهدون المعاني التي تعزب عن غيرهم فتشير إليهم إلي إلي فيتنعمون بذلك من الفرح ثم يقع الحجاب فيؤول ذلك الفرح بكاء فمنهم من يخرق ثيابه ومنهم من يسيح ومنهم من يبكي كل إنسان على قدره malam yace qala abul qasim har ila yau abul qasim al-kushairi ya fada a cikin littafin sa ar-risalatu al-kushairiyya yace samitu muhammad ibn al-husaini rahimahullahu ta'ala yaqul naji malam muhammad dan husaini Allah ya mushi rahama yana cewa sami'tu shi kuma ya ji daga abdulwahid ibn bakar ibn muhammad ar-rawsani kenan al-warasani wani babban sufi ne da ya rayu a karni na hudu ya rasu shekara ta ɗari uku da saba'in da biyu bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kulu yana cewa sami'tu abdullahi naji malam abdullahi ibn abdulmajidi dan abdulmajidi ya ku as-sufi ya kulu yana cewa su'ila ruwai an tambayi abul hassan ruwai binu ahmad al-baghdadi ɗaya daga cikin sufaye wanda ke bin tafarkin mazhabin zahiriya a fiƙihu rasuwarsa shekara ta ɗari uku da uku bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an tambaye shi an wujudi sufiyati inda sama game da me ke kai 'yan sufaye 'yan ɗariƙu me yake kai su wurin sauraron kiɗa da waƙa faƙala sai ya ba da amsa ya ce ya shahadun al-ma'ani allati ta'azubu an ghairihim suna zuwa ne don su halarci sauraron wasu maganganu waɗanda ma'anar maganganun ta'azubu an ghairihim suna guduwa daga wasunsu wani wanda ba sufi ba idan ya je zauna a wurin da ake yin kasida ko ake yin waka ko irin wannan kaɗe-kaɗe to abin da zai saurara da ma'anar da zai ji ta bambanta da abin da zai saurara da ma'anar da sufi zai ji ma'anar da sufi yake ji a wurin sun gudu daga barin wanda ba sufi ba bai da irin wannan fahimta bai da irin wannan mukashafa da zai gane abin da sufaye suke ganewa idan sun saurara yace fatushiru ilaihim waɗannan ma'anoni sai su dinga cewa da su ilayya ilayya taho gare ni taho gare ni gamunan gamunan abin da yake nufi shine wai ana yaye musu hijabi su ga wasu abubuwa da wasu ma'anoni su shiga wasu halaroli waɗanda sauran mutane ba sa shiga to idan suka ga wannan sabon yanayin sai shi yanayin ya dinga gayyatar su yana ce musu ku zo ga ma'anoni nan ga halarar da za ku zo nan fa yata na'amuna bidhalika min alfarah sai su dinga jin daɗi shine ake ganin su suna rawa ko suna suma ko suna murmushi ko suna makamanta haka thumma yaqa'ul hijab to ana nan kuma suna cikin wannan halara ta musamman sai kuma sai a zo sai a maida wannan hijabi sai a maida shamaki sai su dawo kamar gama garin mutane sai sai a kawar da su a gintse musu wannan connection da suka samu na wata fahimta ta musamman sai su dawo kamar ga maganar mutane a sanya musu shamaki fa ya'udu zalikal farahu buka'an to daga nan shine sai wannan farin ciki da suke yi na sun shiga wata halara ta musamman ko dai halarar Allah subhanahu wataala ko na abu da suke faɗa makamancin waɗannan sai su fashe da kuka sai wannan farin ciki ya juye ya zama kuka faminhum man yakhraqu thiyabahu wani saboda damuwa da bakin ciki sai ya yayyaga tufafinsa wa minhum man yusihu wani sai ya dinga kwalla ihu yana kuka wa minhum man yabki wani kuma sai ya fashe da kuka kullu insanin ala qadrihi kowane mutum a cikin su sai ya dinga yin abin da zai yi gwargwadon alkadarinsa gwargwadon damuwarsa ko gwargwadon ainihin wato halayensa da wannan ita ce maganar da malam ya kawo wadda alkushiri ya ambata daga ruwai sai ibn taymiya ya ce qultu ni ko sai na ce hadha wasfu wasfu lima ya'tarihim min alhali wannan siffantawa ne ba da labari ne akan abin da ke bujiro musu su sufaye din a irin wannan yanayi laysa fi dhalika madahun wala dhammun a cikin wannan zancen babu wani abu da za a ce yabo ne ko suka ba batanci bane ba kuma shi albarka bane id mithlu hadhihi alhal yakunu lil mushrikina wa ahli alkitabi domin irin wannan yanayin na mutum ya ji wani abu ya ji daɗi daga baya ya koma ya kuka ko ya faɗi ya suma ko ya ƙwalla ihu ko ya yaga tufansa irin wannan yana bujurowa ga mushrikai yana bujurowa ma ahalil kitabi don haka ba wata hali ba ce ba wani yanayi ne wanda za a ce musulmai ko kuma waliyai cikin musulmai sun kaɗaitu da ita ba ballantana a ce abin yabo ne إذ قد يشهدون بقلوبهم ما أنهم يفرحون بها فتتبع ذلك المحبة ya ce domin tana iya yiwuwa kad ya shahaduna bi qulubihim suna iya ganin wannan yanayi da zukatansu ma annahum yafrahuna biha tare da suna farin ciki da abin da suka gani fatatba'u zalikal mahabba sai ta bi sawun wannan kaunar abin abin da suka gani da zuciyarsu ya burge su to daga nan sai su ji suna kaunar shi fa innal faraha yatba'u al mahabba domin farin ciki yana bin sawun kauna ne sai abu ka kaso shi sannan ka ganshi zaka yi farin ciki faman ahabba shay'an wanda yake kaunar wani abu fariha bi wujudihi yana farin ciki da ya ga abu wa ta'allama li faqdihi kuma yana shiga cikin bakin ciki da damuwa idan ya rasa shi wal mahbubu kad yakunu haqqan wa kad yakunu batilan wannan abin da kake so wanda samuwar shi da kusanci gare shi ke sanya maka farin ciki sannan nisanta shi da rasa shi ke sanya maka bakin ciki yana iya zama abun mai kyau ne yana iya zama abun mara kyau ne amma dai ɗabi'ar ka yi farin ciki don ka ga wani abu to tana bin sawun ƙaunar da kake masa ne ɗabi'ar kuma kai bakin ciki idan ka gan shi ko ya zo kusa da kai tana bin sawun ƙeye da kake mashi ne ba ta bin sawun dacewa da cewa abin ya kamata ka so shi ko bai kamata ka so shi ba ina fata mun gane abin da yake nufi sai ce kala ta'ala zai kawo dalilai akan haka قال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله يتشو من الناس أتكم متاني أكوي من يتخذ من دون الله أندادا ولن سكي رقود أندادا لكيشيوي kuma bayan Allah yuhibbunahum suna kaunar su ka hubbillahi kaman san Allah wallazina amanu ashaddu hubban lillah waɗanda suka yi imani suna ƙaunar Allah ƙauna mafi tsanani wannan aya idan muka kalla ko bangare na aya da suratul baqara tana da mas'aloli da ya kamata a kalla da mala ya kawo anan na farko cewa da Allah yi man yattakhidhu da aka amfani da ittikhar wato wanda ya daukar wa kanshi yayi riko da wasu wato andat abokan hamayya ya hada Allah da su to da aka ce ittikhaz shine as-sa'idi yake cewa wannan lafazin ittikhaz dalili ne akan cewa ba su cancanta su zama alloli ba kawai an dauke su ne mujarrad ittikhadin an yi riko da su ne amma ba alloli bane su sannan da Allah ya ce yuhibbunahum sai aka amfani da lafazin damirul aqil wanda ya kamata ya zama ne a bisa ga magarin larabci yuhibbunaha suna ƙaunar su allolin da sai shi ne sai almubarrid yake fassarawa ya ce abin da ya sa aka kawo damirul aƙil saboda in muka ɗauki cewa andadan ma'ana andad jam'u nidd shine nazir ko nuzara kenan wato sa'anni ko tsararraki to su wane ne waɗannan tsararraki da ake so a haɗa Allah da su shin gumaka ne ga gairul aƙil ne ko ko arru'asa shugabanni na addinai na kafirci na maguzanci da shugabannin kiristoci waɗanda da yahuda waɗanda Allah ya ce dama itakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah to sai ya ce wannan shine asali ruko da shugabannin addinai na kafirci su suke sanya mutane zuwa ga riko da gumaka ko mun gane sai zama yanzu riko da waɗannan bin magana kafiran manyan kafirai shugabannin kafircin ita take kaiwa ga zuwa ga bautar gunkin kaga kenan su yanzu ko dai mu ɗauka gumakan andad da su shugabannin da kuma asalin gumakan kaga an haɗu da al'aƙil da gairul aƙil kenan da haka a larabci ya halatta a hada damirin a ce yuhibbunahum ko mun gane yace abinda wurin yake nuna yake na yuhibbuna asnamahum wa ru'asa'ahum alal batil suna kaunar su suna bin su akan barna ka hubbil mu'minina lillah kamar irin yadda muminai ke kaunar Allah kamar yadda muminai suke kaunar Allah haka su kuma suke kaunar wato waɗannan shugabanni nasu ina fata muna ganewa to wannan kuma shine zunubi mafi girma daga cikin zunubai kamar yadda hadisin Bukhari da Muslim ya bayyana an tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama aka ce mishi ayyu dhunubi a'zam wani zunubi ne mafi girma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak ka sanya wa Allah wani kishiya alhalin Allah shi ya halicce ka sanya wa Allah kishiya yana bayyana ta ko dai fuskar ƙaunar wani abu fiye da Allah ko bauta ma wani abu tare da Allah ko karɓan doka wadda ta saba wa Allah da dokar Allah daga wani Allah wannan ƙauna abin da ake nufi da ita anan irin wannan mahabba ita ce almahabbatu diniya ash-shar'iyya domin akwai almahabba alfitriyya ƙauna ta ɗabi'a da Allah ya sa mutane mutum yana son 'ya'yan shi yana son kuɗin shi yana son garin su yana son kaza yana son kaza waɗannan abubuwan yana son su da ɗabi'a da fitra to ba wannan ƙauna ake magana ba wannan ƙauna tana zama matsala ne kawai idan ta hana ka ƙaunar Allah idan ta hana ka bi Allah ita take zama matsala amma mujarradin ƙaunar da zaka yi ma abinda a bisa fitrar rayuwa da inda ka taso da yanayinka dama abin ƙauna ne kana son abinci iri kaza kana son zama a wuri iri kaza kana son mutane iri kaza to wannan babu laifi akan shi insha Allah ana magana almahabba addiniya wadda ita ce tushen bautar Allah kin yin ta kuma shine tushen kafirci kamar yadda wancan hadisi ya nuna ka hubbillahi yuhibbunahum ka hubbillah suna kaunar su irin yadda mu'mina ke kaunar Allah wallazina amanu ashaddu hubban lillah wanda suka imani sun fi suna da tsananin ƙaunar Allah fiye da su shi sa Allah a ko'ina yake zargin kafirai da irin wannan aiki nasu irin faɗin shi wa ja'alu lillahi shuraka qul sammuhum sun sanya wa Allah abokan tarayya ka ce ku kiraye su ku faɗe su da irin faɗin Allah in hiya illa asma'un in hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum Allah da ya tai musu raddi akan ire-iren waɗannan munanan maganganu da munanan ayyuka da suke to abinda ibn taymiya yasa ya kawo mana wannan magana anan shine dan a nuna dan ya nuna mana maganar da ya faɗa akwai yiwuwar ka kaunaci wani abu kauna mai tsanani amma mujarradin kana kaunar shi ne na cewa daidai ne domin gashi kafirai suna kaunar gumakansu mujarradin kaunar ba ta nuna abin abin alkhairi ba wai duk abin da kake so shikenan ya zama daidai ka ce ka ci gaba da yi ba sai an auna shari'a ta yadda da ka so wannan abin a bisa irin surar da ka so shi wa ushribu wa qala ta'ala kuma Allah ya ce wa ushribu fi qulubihimul ijla bi kufrihim Allah ya zo magana akan akan ainihin wato a mutanen annabi Musa kenan da Allah ya ce wa ushribu fi qulubihim al-ijla bi kufrihim fadan Allah wa idza akhadna mithaqakum wa rafa'na fawqakum at-tura khudhu ma atainakum bi quwwatin wasma'u qalu sami'na wa asaina da aka ce an daga musu an dauki alkawari an daga musu dutse aka ce ku riko da abinda Allah ya aika muku sai suka ce a'a ba za su yi ba yahudi kenan sai Allah ya ce wa ushribu fi qulubihim al-ijla bi kufrihim an shayar da zukatansu hubbal ijil shine ma'anar shi wa ushribu fi qulubihim hubbal ijli bi kufrihim an shayar da zukatansu kaunar ainihin wato dan maraki din nan dan marakin shine symbol na bautar su ta kafirci hadisi ya tabbata a cikin sahih muslim daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake bada labari yana cewa tu'radul fitanu alal qulub ana ana bijiro da fitintunu ga zukata kalhasiri udan uda za a dinga bujiro da su kamar ɗan kiran a kaba wadda ake yin tabarma udan udan ɗigo-ɗigo ko kuma a ce gaba-gaba ƙanana fa ayyu kalbin ushribaha duk zuciyar da aka sanya mata wannan san fitina ɗin annabi ya ce nukita fihi nukta sauda sai a ɗiga wani baƙin datti a jikin zuciyar kaga larabawa suna amfani da lafazin ushriba fi qalbihi da nuni zuwa ga abinda zuciyarka ke kauna sai a ce an shayar da kai wato kaunar abin ta shiga zuciyarka ina fata mun gane wannan wannan ma ya kawo shi da nuni zuwa ga kauna da kafirai na zamanin annabi Musa suke ma dan marakin nan da suka kira na zinariya kuma wannan kauna tabarna ce ba ta gaskiya bace faqad yakunu al-mar'u muhibban lillahi sadiqan fi dhalika ana iya samun mutum ya zama yana kaunar Allah kuma sadiqan fi zalika yana kan gaskiya akan wannan kaunar lakin yakunu ma yashhaduhu min al-ma'ani sarra khayalatul la haqiqata laha amma a lokaci guda kuma abubuwan da zai dinga gani suna bujurowa a tunaninsa suna bujurowa a cikin zihininsa sai zama ba gaskiya bane ma'ana su waɗannan sufayen da gaske tana iya yiwuwa suna kaunar Allah suna son Allah amma wannan bai lamunce musu idan sun ji kiɗa duk abin da suka gani su ce daga Allah bane bai lamunce musu ba fa yafrahu biha sai mutum ya ga wani abu wanda yake na barna ne amma sai ya dinga farin ciki da abin wa yakunu farhuhu li ghairil haqq sai zama farin cikin da yake ba akan gaskiya bane asalin kaunar da suke wa Allah gaskiya ce asalin kokarin da suke yi na samun tsarkakuwar zukatan su kokari ne mai kyau amma wannan sakamakon da suka samu na sauraren kiɗa suka ga wani abu ko zuciyarsu ta riya musu wani abu to wannan bai nufin bai nufin wannan abin ya zama daidai wa zalika mazmumun wannan abin zai zama abin zargi in kun tuna a baya mun ambaci magana ibn taymiya da yake faɗan cewa shedanun aljanu kamar da Allah ya faɗa alam tara anna awhayna shayatin alal kafirina asana shayatin al kafir ta uzzuhum azza suna ziga su suna tunkuda su tunkudawa idan shaidani ya samu galaba akan mutumin da ya riga ya tsara wa kanshi wani tsari mara kyau to sai ya zo mishi da wata sura za ta bayyana mishi wani abu wanda a zahiri mutane suna ganin shi wawa amma shi kuma da gaske ne ya ga abu yana gasgatawa ba makon da ya gabata makanta magana shafi'i ba da yake cewa mutumin da ya shiga dariƙa ko ya shiga sufanci da safe kafin la'asar zai zama wawa kafin la'asar zai zama wawa zai abin da zai zama wauta to shine irin abin da ya faru wani ya zo yana jawabi akan wai shehu ya zo ya zama jirgin sama ya ɗauke shi ya ta gudu shi ya dinga rantsarantse abin ya ta yawo a cikin a cikin maganganun mutane yana trending har a twitter kaga irin wannan shine wautar mutane suna ganin shi wawa amma shi kuma yana rantsewa da Allah ya gani to ta yiwu da gaske ya ga abin jama'a ko mun gani abu ne mai yiwuwa wani shaidanin aljani ya zo ya mishi irin wannan sura domin ya halakar da shi ya halakar da mabiyan shi sai zama abin da yake bada labari ba wai tsantsagara ƙarya ce kirkira ba a abin ya faru ya gan shi amma ba haka ne hakikaninsa ba ko mun gane kamar da ka san dai masu shirya fina-finai abinda suke nuna maka da gaske sun sa kyamarori sun ɗauki wannan sin ɗin da gaske sai da aka matsala shi amma ba hakika ba ne mutanen da suke yi suna yi ne alhalin ba su bilibin akan abin da suke ba suna muhakat ne to duk asan da zaka ji wani sufi yana faɗan wata magana abin da kawai zamu shine auna ta da shari'a in shari'a ba ta yadda ta ba za mu karba ba amma ta yiwu abin da yake fara ɗin ko ba wai tsaba ragin zuke ta mallama ne alasa kun gane abin da ke nufi shedanu ne ke zuwa suna halakar da su domin abin da shedanu suke so shine su samu yadda za su kautar da mutane daga bautar Allah zuwa ga bautar wani Allah yadda za su halakar da mutane su ruda musu tunani don suka samu wani ya naɗa kan shi wakilin wannan harkar sai su zo sai su ƙara mushi goyon baya sai su kawo mushi da'am ta bayan fage shi kuma sai ya ɗauka wannan abin wata karama ce wata walittaka ce sai ya zo ya ta bayyanawa to abin da za ka sha mamaki kuma duk sanda ya bayyana ɗin sai ga wasu sun amince ina shi wannan da yake labarin ya hau jirgin shehu in ka ga yadda mutane suke reactin wasu da dama suna ƙoƙarin su kare shi ne saboda masharabinsu guda ne suna so suna yi abin mai yiwuwa ne Allah babu abin da ba zai iya ba wani ma zai maka umumin aya zalika fadlullahi yutihi man yasha wannan ai falal Allah ce yana ba wanda ya ga dama gaskiya ne falaloli da Allah suna da yawa amma akwai abin da yake sunna Allah an san ya take a kimiyya ai mun san gravity ko ba zai yiwu a ce ko dan adam ya tashi haka kamar tsuntsu har ya dauki wani akan fukafukan shi wanda aka ce ba a ga iyakarsu ba kamar shine malaika jibril misali to ta yi wani aljani ya zo mishi da wannan sura kuma ya kiraye shi ya ce mai shi ne shehun shi ne sai ya hau bayan aljanin sai su tafi kaga yanzu shi yana ganin ya hau bayan shehu ne kuma sai ya ba da labari yana ganin wannan wata ɗaukaka ce gare shi mutane suna mushi kallon wawa shi kuma yana kallon shi mai karama ne to wannan abin shine yake faruwa ga duk wanda ya je sa kanshi a harka ta barna shedan zai ci gaba da ta uzuhum azza za a sa wakilan shedanu su ci gaba da zuga mutum yana ƙara kafircewa Allah ya sauke malam yace kala ta'ala ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يدل الله الكافرين ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون هؤلاء ابن تيمية قال كاو فدن الله سبحانه وتعالى في سورة الغافر ثم قيل لهم سأنن سي أتشي دسو سي أتشي دسو me za a ce musu aina ma kuntum tushrikuna min dunillah ina abubuwan da kasance kuna yin shirki da su koma bayan Allah qalu sai kafaran su ce dallu anna ai zahabu anna sun tafi sun bamu walam yanfa'una ba su mana amfanin komai ba bal sai a ce musu ba haka magana take ba lam nakun nad'u sai su ce kai ba haka bane lam nakun nad'u min qablu shay'a sun canza magana kenan da sun ce sun yarda cewa abokan shirkinsu sun tafi sun basu sai kuma su maza su fara ƙarya ce lamna kunna du'umin qablu shay'a ba mu kasance muna kirayen wani abu ba kuma bayan Allah wato sun malam ta kun fitnatuhum illa an qalu wallahi rabbina ma kunna mushrikina kenan ta cikin suratul an'am irin ta ce wannan suka ce ai wallahi ba mu shirka ba kazalika yudhillu Allahu al-kafirina to haka Allah yake batar da kafirai zalikum bima kuntum tafrahuna fil ardi bighayri al-haq wannan ya faru ne da ku saboda abinda kuka kasance kuna yi a bayan ƙasa na jin daɗi da morewa ba tare da gaskiya ba wa bima kuntum tamrahuna da kuma abinda kuka kasance kuna yi na girman kai almarah wato zaina mutane da alfahari da yi mutane ta'addanci dina ɗaukar ma'anar shi al'udwan wal batar dina ɗaukar ma'anar tamrahun to wannan ha'ila yau kaga tana tana fassara ma'anar abin da zai faru da kafirai ne a ranar alkiyama za ka ba musu hujja da abin da suka kai suna yi na barna kuma har su ne musu ƙaryata shine a daidai lokacin za a ɓame bakunan su da a bar gababinsu su yi magana wa qalu lijludihim lima shahidtum alaina قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء kamar da muslim ya ruwaito har ila yau hadisi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama annabi yake cewa ranar alkiyama akwai wadanda Allah zai magana da su idan aka ce ma wani me yasa kai kaza me yasa kai kaza sai ya shiru wani kuma in aka ce mishi kai kaza kai kaza kai kaza yace eh ai nayi aikin alkhairi kaza nayi aikin alkhairi kaza sai Allah ya ce mishi ba da gaskiya kai wannan alkhairin ba to idan na gaba ya zo na uku to shine sai shi irin waɗancan ne sai kawai a rufe bakin shi sai a ce kawai shi su magana saboda an gwada wasu sun yi ƙarya akwai bigire a lahira wanda wasu za su nemi su yi ƙarya don su kare kansu to shine daga baya sai Allah subhanahu wataala sai umarci sauran gaɓoɓi su yi magana banda baki saboda shi yana so ya kare ni shi وقد علم أن سماع المكاء والتصدية إنما ذكره الله في القرآن عن المشركين حقيقة من سني تشوى سماع المكاء سورارا وتكوكوك na kafirai a Ka'aba wat tasdiya da fito da tafi da suke yi innama zakarahu Allah fil Qur'ani anil mushrikina Allah ya bada labarin faruwar shi a cikin Qur'ani ne daga mushrikai wala yakhlu min nau'i shirkin jaliyin aw khafiyyin wannan abu da suke yi baya tsiraituwa daga wani nau'i na shirka jaliyin mabayyani aw khafiyyin ko koyayyen shirka wa hadha yuhka anhum تلك الأمور ولهذا يحكى عنهم تلك الأمور الباطلة التي بدت لهم أولا dan haka ake ba da labarin abubuwa na barna abubuwa na rashin arziki na kafirci waɗanda suke bayyana tare da kafiran kama kala ta'ala kamar da Allah yake cewa kasarabin biqi'atin yahsabuhu adh-dham'anu ma'a hatta idha ja'ahu lam yajidhu shay'a wa wajada Allah 'indahu Allah ya ce wallazina kafaru a amaluhum ko kasarabin wanda suka kafirta ayyukansu kamar kasarab kamar kawalwalniya wannan irin haske da zaka gani akan bushashiyar hanya ko fako ko kan titi ka hango shi can nesa kamar ruwa ne a kwance wani walwalin haka wani reflection na hasken sama to shine sarab biqi'atin ai fiqi'atin a cikin wani wato sahara wani wuri wanda yake busashe ko wani wuri wanda yake fako shine qi'a asali alqa shine rami ko rafi wanda ruwa ya kare mishi to sai aka bi ma ana fadan ana ana sa shi ya bada ma'anar ƙasa wata take level ba rami ba kuma amma kuma busasshiya babu tsiro babu ruwa babu babu komai sai tsandauri wannan aya kamar da aka ambata ta sauka ne game da wani mutum mai suna shabiba ibn rabi'a ibn abd shams wanda gashi an fara wahayin musulunci a makka amma saboda kafirci da ya jarabtu da shi ya tafi can yana ta neman wa'ina da samu shirya da shine Allah yake faɗa cewa wa minan nasi sorry wallazina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'atin yahsabuhu adh-dham'anu ma'a mai jin kishirwa da zaran ya hango wannan kawalwalniya sai ya ɗauka ruwa ne hatta idza ja'ahu lam yajidhu shay'a idan ya je ya tafi da sauri dan ya je ya tarar da ruwan nan sai ya tarar babu komai wa wajada Allah indahu sai kuma ya samu Allah a wajen fa fa hisabu wannan akwai intiqal zuwa cewa abin da yake yi din bayan an kwatanta a nan duniya ga irin yadda dan adam yake samu samun kansa yana cikin halin kishirwa a cikin tsandauri inda babu ruwa sai ya hango wannan irin kyalkyali ya tafi da sauri ya tarar babu ruwa to daga nan sai aka cire labarin zuwa lahira kamar yadda wato kafirin yana ta aikin nan da yake na kafirci yana tsammanin samun rahama da samun shiga a wurin Allah sai gashi ya iso lahira wa wajadallaha inda sai tarar da Allah wa fa hisabu sai Allah ya bashi hisabin shi na kafircin da yi to wannan ayar kamar da malamai suke fada kwatance ne guda biyu Allah yi domin Allah ya cigaba da cewa auka zulumati fi baharin lujjiyin yagshahu mawjun min fawqihi mawjun min fawqihi sahab zulumatun ba'daha fawqa ba'd fa idza akhraja yadahu lam yakad yaraha wa man lam yadillahu lahu yadillahu lahu nuran fama lahu min nur sai Allah yayi kwatance ne iri biyu wancan kwatancen na farko na wallazina kafaru a'maluhum kasarabin kwatance ne da aka yi ma masu ilimi wanda suka san ilimi kimiyya fasaha sauran ilimin rayuwa su za su gane wancan sun za su gane wancan kwatancen sauran kuma albusata'u wa awamun nas sauran gama garin mutane wanda ba su da wani rabo a ilimi su kuma sai Allah ya musu nasu kwatancen da aka yace au ka zulumatin wato wallazina kafaru a'maluhum ka zulumatin ayyukansu na iya zama kaman duhai duhu mai yawa fi baharin lujjiyin a cikin wani kogi wanda yake mai igiyar ruwa ya shahu maujin min fauqihi maujin wanda wannan ruwan a kumfar kogi ko igiyar ruwa tana rufe ta wata ma ta ƙara rufewa min min fauqihi sahab zulmatun fawqa ba'du fawqa ba'du hazuwa da karshen fadan Allah to sai Allah ya waɗannan kwatancen iri biyu haka shine karshe sai ibn kasir yake cewa waɗannan ayoyin wanda suka zo akan bayanan nan sun raba mutane zuwa gida uku ne muminai da kafirai da munafikai kuma kowaɗanne mutane a ciki muminai iri biyu ne kafirai ma iri biyu ne munafikai ma iri biyu ne akwai muminai wanda suke muqarrabuna makusanta Allah akwai kuma muminai wanda suke al-abrar masu jin tsoron Allah masu aikin imani ba su kai matsayin muqarrabuna ba ga magarin muminai kenan sannan akwai kafirai akwai kafirai du'at masu kira zuwa ga kafirci sune waɗancan andat din kenan akwai kuma kafirai muqalliduna mabiya kafirci su mabiya ne a cikin kafircin su ba su da ta cewa akan kafirci sai abinda manyan suka faɗa to su munafikai su ne masu raba kafa daga cikin su akwai munafiqun khalis tsuran munafiki wanda ya cika sharɗan munafirci akwai kuma munafiqun lahu shu'batu minan nifaq munafiki wanda yake yana da wani hali daga cikin halayen munafikai da aka ambata da haka mutane iri iri ne zukata ma iri iri ne kowanne da gwargwadon irin zuciyar shi da gwargwadon irin wannan abin da zai samu na alkhairi ko rashin sa ibn taymiya ya kawo mana wannan aya ne har ila yau dan ya bayyana mana cewa ayyukan da kafiri ke yi dole a cikin su akwai shirka mabayyaniya ko wadda take boyayya hatta ayyukan da suke a Ka'aba na kuka da tafi da fito wanda a zahirin shi kamar ba asalin shirka bane suke yi amma akwai shirka a boye shine kama mana hujja da wannan cewa ga yadda abin yake wa ma hadha faqad yakunu fi tilkal ma'ani allati tushahadu wa tutajabu min haqa'iqil imani ma yafrahu bihi almu'minuna aidan walaula ma fihi min dhalika lamaltabasa ala fariqin min almu'minina lakin qad lubbisa alhaqqu fihi bil batil وهذا الأمر منه ليس بحق محض أصلا وليس وبالحق الذي فيه نفق على من نفق عليه من المؤمنين وزهادهم وصوفيتهم وقراءهم وعبادهم ولكن لضعف, لضعف إيمانهم نفق عليهم ولو تحققوا بكمال الإيمان لتبين لهم ما فيه من الشرك wa labsil haqq bil batil ya ci gaba da cewa wa ma hadha amma duk da wannan fa faqad yakunu fi tilkal ma'ani tayu a cikin waɗannan ma'anoni da suke fahimta daga waƙoƙin nan kar manta yana magana akan waƙoƙi da kiɗa duk da mun ji cewa abinda suke ji a waƙan ba dole ya zama gaskiya ba ko da suna kaunar shi to amma fa ta yiwu a cikin maganganun da suke ji da kidan da suke saurare a cikin wannan wake-wake akwai wasu ma'anoni allati tushahadu wanda ana iya ganin su a shaida su wa tutajabu ko kuma a katange wasu daga ganin su min haqa'iqil imani wasu abubuwan da suke haƙiƙanin imani ne wani daga cikin su yana iya ganin wani abu ya tajalli gare shi abin wanda yake tsaba ragin imani ne sai ya ga wannan abu ma yafrahu bihil mu'minuna aidan irin abin da in mumini ya gani zai farin ciki cewa wannan abin daidai ne ma'ana a cikin wannan ɗimuwar tasu da hayaniya waninsu na iya tsintar wani abu mai kyau walaula ma fihi min zalika da ba dan abin da ke cikin wato waɗannan ayyuka nasu na wani rabo ko da ƙanƙani na gaskiya ba lamal tubisa ala lamal tubisa ala fariqin min almu'minina da abin bai zama ya yi wasu daga cikin mummune juruwaye da kamar wanka ba abin da ibn tumiya yake cewa shine nau'in abubuwan da yake na bid'a me yasa kake ganin wasu mutane wanda da ikhlasi da gaskiya don Allah suke yin wannan abu yanzu akwai mutanen da suke zuwa maulidi misali ko ka dauka ma irin muzahara da yan shi'a din nan suke tsakaninsu da Allah suke yin wannan abu suna ganin cewa wannan abun addini ne me ke kawo su haka saboda a ciki an saka da wani abu wanda yana da asali ko mun gane an kafa cewa kaunar ahlul baiti ita ce ginshikin shi kuma akwai hadisi da suka tabbatar da wajabcin kaunar su an kafa cewa kaunar ma'aiki ne sallallahu alaihi wasallama tarihin shi ake karantawa tunawa da ranar haihuwarsa ne ai yafi kowa girma tunda dai har ana tunawa da ranar haihuwar wasu mutane to min babu aula a tana da rayuwar shi kaga duk wannan maganganu ne wanda suke gaskiya ko mun gane to wannan wannan gaskiyar fil jumla ita ke ja wani ya je shiga cikin abin shi da gaske yake yana ɗauka gaskiya ne shine abin da yake nufi walaula ma fihi min zalika da ba dan wani sashe na abu na alkhairi da ke cikin waɗannan abubuwan ba lamal tabasa ala fariqin min almu'minina da bai zama yayi ma wasu daga cikin mu'minai ba duhu su kasa gane shi ba saboda akwai abin da ya kama da gaskiya a ciki akwai abin da kuma yana da asali lakin qad lubbisa fihi alhaq bil ba fihi lubbisa alhaq fihi bil batil amma zaka tara an cakuɗa gaskiya da ƙarya a ciki akwai gaskiya an cakuɗa ta da ƙarya wa hadha amru minhu laysa bi haqqin mahadin aslan wannan gaskiyar da ke ciki sai kaga ta waye gari ta zama ba gaskiya ce surata ba tunda an cakuɗa ta da ƙarya wa bil haqqin ladhi fihi nafaqa ala man nafaqa alaihi min almu'minina wannan gaskiyar da ke ciki ita ce dalilin da ya zama abin ya shiga lungu dama an nafaqa lungu ne abin ya shiga lungu wasu daga cikin mu'mini sun kasa ganewa shi sa kamar yadda aka sha faɗa a cikin tawagar 'yan bid'a ko wasu masu yin aikin barna akwai mutane da suke kan ikhlasi jama'a ma'ana suna da tsabaragen gaskiya kuma abin da suke iya tunaninsu gaskiya ne ba wai sun je ne da nufin sun je yin barna ba manyan da shugabannin su suna sana barna ne sun san ba gaskiya ba ne amma waɗannan mabiyan abin a tausaya musu ne za ga suna ce da lokacinsu da tunaninsu da dukiyarsu da dukkan kwazansu yadda kake kwazo da tunani da mai da hankali akan addinin gaskiya da sunna su ma suke ta yi ma waninsu ya fi wani cikin ahalus suna ma ikhlasi ikhlasin shi akan wannan bid'ar ya fi ikhlasin wani ahalus sunna akan sunnarsa ko kuma yaƙinin da yake da shi akan wannan bid'ar ya fi yaƙinin da wani ahalus sunna yake da shi akan sunnarsa ko kuma yadda yake ce da dukiyarsa yake sa karfin shi akai ya fi yadda da dama daga cikin halu suna suke ce da dukiya ko sa karfin su akai ina jin dole abubuwan da suke abubuwan da za a iya fahimtar su a fili suke to me ke sa mutum ya haka saboda akwai wani rami akwai wani lungu wanda abu ya shige mai duhu ya kasa ganewa zuhadihim wanda suke shiga cikin wannan matsalolin su ne wanda suke yan zuhudin kawai masu gudun duniya wa sufiyatihim da sufayan wa fuqara'ihim da talakawan cikin su almajiran su wa ubbadihim da masu zaman bauta Allah duk akan wannan suke walakin li da'afi imanihim nafaqa alaihim amma saboda raunin imanin su shine wannan abin ya shige musu duhu suka kasa ganewa walau tahaqqaqu bi kamalil imani da tabayyana lahum ma fihi min ash-shirki wa labsil haqqi bil batil da a ce sun samu cikar imani to da da wannan abin da ke cikin shi na barna da shirka da ya bayyana gare su to inda kai ahlus sunna ka dara musu kenan Allah ya maka baiwa da cikar imani imanin ka ya samu haske daga hasken annabta da hasken alqur'ani mai girma a bisa shari'a da tafarkin magabata to dan haka kai sai ka iya gane wannan batin din amma su waɗanda ba su samu wannan ba raunin imanin su da raunin hankalin su da raunin idrakin su ya sha makance su daga su fahimci wannan matsalolin da aka sai ka ga gabarna kai kana ganinta a fili amma sai ka ga wani ya kasa ganinta shi yana ganin har yanzu abin daidai ne ibn tabiya ya fassara mana ne ya za a yi mutum da hankalin shi da tunanin shi ya kasa ganin wannan barna saboda na farko akwai wani sashe na gaskiya a cikin barna da aka cakuɗa sannan na biyu yana da raunin imani da raunin yaƙini da ya hana shi ya ga wannan barna da kuma wannan cakuɗaɗɗe ne ta hana shi gani wali haza don haka ne tabayyana zalika liman arada Allahu an yakmula imanuhu shi zaka ga waɗanda Allah ya so imanin su ya cika daga baya sai kaga su sun gane fa yatubuna minhu sai ga sun tuba daga barin abu kama huwa al-ma'thur an ammatil mashayikh al-kibar alladhina hadaru kamar yadda abin yake ya tabbata an samu labarin haka ya faru da manya-manyan shehunnai wanda da suke halarta kira din kamar su junaidu da muka ji labari aka ce in ma har suna zuwa to daga baya sun tuba fa innahum tabu minhu galibin su daukacin su sun tuba sun bari kama taba kathirun min kibar ulama'i mimma dakhalu fihi min al-bida'i kalamiyya kamar da aka samu da dama daga cikin malamai da suka shiga bid'a ilmul kalami irin su Fakhruddin Razi irin su abin nan al-Imam al-Ghazali irin su Ibn al-Juwayni da makamantansu da imanin su ya cika ilimin su ya kai ya kawo ya kai ya kawo sai kuma Allah ya musu fatahi da imanin da suka gane wannan barnar suka tuba ina fata mun gane wannan malam ya ci gaba da cewa قال أبو القاسم سميت محمد بن أحمد ابن محمد التميمي يقول سمعت عبد الله بن علي يقول سمعت الحسري يقول في بعد كلامه ايش a'malu bi sama'in yanqati'u idan qata'a man yastami'u minhu yanbaghi an yakuna sama'uka sama'an muttasilan muttasilan ghayra munqati' yace ya ji wannan mutum mai suna al-husari yana cewa fi ba'di kalami a wani daga cikin zartutukan da yace ish a'malu bi sama'in ayyu shay'in ne wannan asali ayyu shay'in shine suke cewa ish larabci ne na yan birni wanda daga cikin ɗabi'ar yare a birane akwai ƙoƙarin takaitawa da rage da clip da clipping rage tsayin kalmomi kalmomi dogaye sai a dinga rage tsayin su saboda rayuwar birni tana da gaggawa to shine wannan larabcin ya yaɗu a musamman garin Bagadaza saboda hadira ce birni ne tun wancan zamanin da shi zaka ji har Imam Ahmad ibn Hanbal wannan abin ya shiga cikin bakinsa shi ma yakan ce ish maimakon ayu shay'in sai a rage kalma ya ce ish a'mal me zan yi bi sama'in da wani saurare yanqatu wanda yake yankewa idan qata'a man yasma'u minhu man yasma'u minhu da zaran wanda wanda yake kidan yayi shiru shikenan abinda ake ji kidan yayi shiru yan bagi an yakuna sama'uka sama'an muttasilan bi ghayr munqati yace ya kamata ne a ce abinda kake saurare abu ne wanda yake da ci gaba wanda yake da continuity wanda yake da constant yake constant ba za a daina ba ghayr munqati'in baya yankewa a ce abin ka ci gaba da jin shi mustamirran qala sai yace wa qala al-husari husari yace yambagi an yakuna zama'un da'imun wa shurbun da'imun فكلما ازداد شربه ازداد zama'u yace yambagi an yakuna shi sauraron kada kade da wake-wake da sunan addini ya kamata ya zama ne zama'un da'imun kishruwa wadda take wato a a matabbaciya ta tutur har abada wa shurbun da'imun da kuma shan abin kana sha kana ƙara jin kishi karka ji ka koshi fa kullama izdada shurbuhu izdada zama'uhu ya zama duk sanda ka ci gaba da sha ka ci gaba da ƙara jin kishi wannan magana haka ya faɗe ta daga alƙushe wanda shi kuma ya hakuta daga wannan malami mai suna al-husani qultu sai ibn timiya yace hadha al-kalamu fihi aibun li ahli hadha as-sama kaga wannan zance abin da ke cikin shi to aibu ne ba abin yabawa bane abin aibantawa ne ga masu sauraron shi dinnan wa bayanu أن المؤمن عمله دائم ليس بمنقطع da bayani akan cewa shi mumini aikinsa madawwami ne laisa bi munqati'in ba mai yankewa bane kama kala nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ahabbul amali ila Allah ma dawama alaihi sahibu mafi soyuwar aiki ga Allah subhanahu wataala shine aikin da mai yin aikin ya dawwama yana yin sa wannan haka ya kawo shi kamar ya dauko shi ne da ma'ana kuma abin da ke cikin lafazin Aisha radiyallahu anha shine inna ahabba ad-dini ila Allah ma dawama alaihi sahibu wanda ke cikin musnad Imam Ahmad ibn Hanbal kenan inna ahabba ad-dini ila ila Allah ma dawama alaihi sahibuhu da kuma a cikin sayo muslim ya zo da lafazin da lafazin cewa a habbul amali ilallahi adwamuha wa in qalla mafiya soyuwar aiki a wurin Allah shine adwamuha wanda za a tabbata ana yi koda dan kankani ne a cikin riwaya ummu salama kuma to ta hanya daban ita kuma take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai rasu akan wani aiki ba ma mata rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta kana akthara salatihi qa'idan ila al-maktuba wa kana yaqulu wa kana ahabbul amali amali ilayhi ma dawama al-abdu alayhi wa in kana yasiran wannan yana cikin bukhari ta, ta hanyar aisha da da, wasu lafuza waɗanda ba wannan ba to duka dai kaga lafuzan ba shine haka keke da keke wanda ya kawo ba amma ma'anar haka take ahabbul amali ila Allah ma dawama alayhi sahibuhu mafi soyuwar aiki ga Allah shine wanda mai yin sa ya tabbata yana yi fa yakunu ijtima'u qalbihi li ma'ani alqur'ani da'iman ghayra munqati'in zaka abinda zai kasance shine zuciyarka ta zama ta hadu ta karkata zuwa ga ma'anonin alqur'ani da'imun da'iman abu ne madawwami ghairan munqati'in ba mai yankewa ba la yazalu atshanan bawa ya zama bai gushewa cikin kishirwa qaliban shariban yana neman ya sha daga cikin ma'anar alqur'ani ya zama alqur'ani ko da yaushe kana da kishirwa ka saurare shi ka san ma'anoninsa ka karanta shi kama qala ta'ala li nabiyhi kamar da Allah subhanahu wa ta'ala yace ma annabinsa sallallahu alaihi wasallama wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin ka bautawa Allah ubangijinka hatta ya'tiyaka al-yaqin har yaqini yazo maka har yaqini yazo maka kamar da kuma game da bawan Allah Allah yace wa ausani bis salati waz zakati ma dumtu hayya Isa alaihi salam ko wa ausani bis salati waz zakati ma dumtu hayya to ma dumtu hayya nan shine wato za ka ci gaba da ibada matuka kana rayu me yi alyaƙinu kenan shine kamar yadda bukhari ya ruwaito daga salim ya ce alyaƙinu almautu alyaƙinu huwa almaut kamar yadda kuma za mu ji zai kawo mana hadisin usman dan maz'un kuma a cikin karin magana wanda asalin karin magana an samo shi daga daga umar dan abdulaziz ne da yake cewa ma ra'aitu yaqinan ashbaha bishakki min almaut shi ma ya kira mutuwa da alyaqin ban ga yaƙinin da ya kai ya kai mutuwa kama da abin da ake shakka ba wannan aya malamai suna cewa kamar ibn kasir ya kawo dalili ce akan mutum ya ci gaba da yin sallah tajibu alal mar'is sala ma dama hayyan wa mu'afa mutum zai ci gaba da yin sallah matakar lafiyar shi lau hayyan aqilan da kuma ƙari akan haka ya sake kawo cewa saboda hadisin da annabi ya ce salli qa'iman fa'in lam tasadi fa ƙa'idan fa'in lam tasadi fa ala junubin kai sallah a tsaye in ba za ka iya ba kai a zaunin ba za ka iya ba kai a kwance ma'ana ba a barin sallah da kowane hali matuƙar mutum yana raye yana cikin hayyacinsa ba a barin sallah qala al-hasan al-basri al-hasan al-basri sai ya ce lam yaj'al li 'abdihi al-mu'min ajalan duna al-maut Allah bai sanya ma bawan shi mumini wani ajali koma bayan mutuwa ba sanda za a ce ya bar ibada a sai dai in ya mutu ya zama sallah ta ƙarshe da zaka yi wadda ita ce da ka yi ta ranka bai riske wata sallah ba ka mutu abin da ya kamata kenan ba kamar aikin duniya bane zaka ce ka gaji da kaza bari ka bari ko aikin gwamnati zaka ce ka shekara kaza bari ka yi ritaya ko bari ka yi rizani a shi bautar Allah zaka yi ta yi ne har zuwa mutuwa wa gari ta kada ba'dul ghalitina wasu daga cikin masu cikin wanda suke cikin kuskure sun yi min haƙulai daga cikin waɗannan 'yan ɗariƙu sun ƙudurce anna alma'ana cewa ma'anan wa abu da rabbaka hatta ta hasula lakal ma'arifa ka bauta wa Allah Ubangijinka har sai ka samu cikakken sani game da shi sun maturki ibada ibada sannan in ka samu cikakken sani game da Allah sai ka bar ibada وهذا جهل وضلال بإجماع الأمة wannan bata ce da jahilci akan ijma'in malaman musulunci balil yaqinu huna kal yaqini fi qawli al yaqin a cikin wa abu rabbaka ta ya ce kal yaqin kaman yaqini a cikin fadin Allah hatta atana al yaqin da suka ce wa kunna nukazzibu bi yawmiddin hatta atana al yaqin me al yaqinu anan al maut har mutuwa ta zo mana وفي الصحيح أتكلم بخاري لما مات عثمان بن مضعون يعند عثمان بن مضعون يا رسول الله يكارى مسيدا قال النبي صلى الله عليه وسلم أما عثمان فقد أتاه اليقين من ربه lokacin da wata mata nan da yake zaune a gidansu ta zo take cewa ummul ala kenan wata mata daga cikin mata da suka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ta ta bada labarin cewa da aka zo aka raba rabo da aka yi na ƴan uwantaka tsakanin mutanen Makka da Madina tsara Usmanu fi sahamina usmanu sai ya fada cikin rabonmu haka ta ce fara da na usmanu bin mas'ud to ana nan fashtaka famar radnahu hatta tufiya ta ce ya rashin lafiya muka yi jinyarsa har Allah ya ɗauki rayuwarsa sai ta ce na ce rahmatullahi alaika abas sa'ib fa shahadati alaika laqad akramaka Allah ta ce Allah ubangiji maka rahama ya baban sa'ibu ni ina shi da cewa Allah ya riga ya karbe ka ka samu ka samu tsira ta faɗi wannan magana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sai annabi ya ce mata wa ma yudriki ya akai kika san haka qultu tace la adri wallahi tace wallahi manzon Allah ni ma ban sani ba da kanta ta gane ta yi katubara a shi ta shiga aikin Allah sai annabi ya ce mata amma amma huwa faqad ja'ahu al-yaqin to shine mallan shahidi shi kam mutuwa ta zo masa wa inni la arju lahu al-khaira inda Allah ko min Allah ina mishi fatan alkhairi a wurin Allah sai annabi ya ce wa ma adri wa ana rasulullah sallallahu alaihi wasallama yace wa ma adri wa ana rasulullah ma yuf'alu bi wala bikum annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya rantsi da Allah yace kin gani manzon Allah ne amma ban san yaya Allah zai da ni ko ku ba sai take cewa fa wallahi la uzakki ba'dahu ko ba'dal yawmi ahada daga yau bazan ƙara yi wa wani tazkiya in ya mutu in ce ya tsira ba wannan wurin da annabi ya ce bai san yadda za a yi da shi ba malamai sun yi maganganu da yawa akai ba shine mahal tattaunawa ba amma dai a takeice abin da wasu suke cewa ya faɗi wannan ne a farkon al'amari domin mutu Usman dan Maz'un ta faru ne a farkon zuwa Madina amma daga baya Allah ya mishi wahayi cewa ya bashi ɗaukaka ya bashi wasila ya bashi wannan ceto mafi girma ya tseratar da shi zai tseratar mishi da al'ummar shi dubu saba'in za ma a ƙara mishi akan dubu saba'in har zuwa dubu ɗari da kaza kamar yadda yake cikin riwaya Imam Ahmad ibn Hanbal da sauran abubuwan da Allah ya bashi na falala da haka wannan Allah ya sanashe shi daga baya amma mas'ala ta ka ce wani dan wuta ne wani dan aljanna ne to wannan hayin tana nan matsala ce mai hadari kwarai da gaske baka shaidawa wani da wuta ko aljanna sai wanda Allah subhanahu wataala ko manzon shi sallallahu alaihi wasallam suka shaida mushi din mutum musulmin ya mutu ka mushi fatan alkhairi idan an san shi a matsayin mutumin kirki a sa mushi ran rahama Allah amma ba a amintu daga Allah zai iya mushi azaba ko ya kama shi da wani laifi cikin lafukansa ba idan an san shi a matsayin mutumin da yayi laifuka da yawa ya saba wa Allah yayi abin da yake bai dace yayi ba to sai a tsoratar mushi azabar Allah amma kada a cin rai daga rahama Allah akan shi domin Allah dukan yana yi ghafiruz zambi wa qabilut taubi zittauli shadidul iqabi Allah yana da gafara yana da rahama sannan kuma yana da tsananin azaba Allah ubangiji ya sa mu tsira Allah ya sa mu gama lafiya da haka ba daidai bane jama'a mutane irin abin da muke mu dinga shiga cikin al'amarin Allah kokarin cewa wani ai wani ai ya ya dace wani ai su ba su da matsala wani fada ya mutu a ce kai wannan ai sai a hankali zai wuya wane kai labari wannan duka girin shi ne da kuma wa kai ɗaukakkiyar da ba za ka ba za ka gwanye lafiya ba Allah ya tsare mu a takeice shi malam ya kawo mana wannan hadisin a nan wurin ne dan ya mana hujja da aka ce atahul yaqinu bi ma'ana atahul maut wa ma adri wa ana rasulullahi ma yuf'alu bi ni a matsayina na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ban san ma ni ma ya za a yi da ni ba Allah ya samu dace wa ammal yaqinu alladhi huwa sifatul abd to wannan yaqinin wanda ke cikin zuciyar bawa sakankancewa wanda ke zuwa da ma'anar sakankancewa da bawa yake ya zama zuciyarsa ta sakankance da Allah fa zaka qad fa'alahu min hini abada rabbi wannan daga sanda bawa ya fara bautar Allah ubangijinsa to ya shiga cikin wannan yaqinin wala tasihu al-ibadatu illa bihi ibada ba ta yiwuwa sai ka sakankance cewa Allah shine mahaliccinka shi ya kamata ka bauta ma shi cancanta ka bauta mai shi kadai babu abokin tarayya wa in kana lahu darajatu mutafawita duk da yake mutane suna da zarceceniya isu isu wani lokaci zaka fi samun yaqini fiye da wani lokaci wato imanin ka ya karu gazgatawa ka ta bunƙasa a wani lokaci wani lokaci kuma ka samu rauni ko ka samu wani tasgaro sannan kuma daga bawa zuwa bawa daga wani mutum zuwa wani mutum ana samun zarticeniya akan irin yaƙinin da bawa yake da shi game da Allah subhanahu wataala game da bautawa Allah qala ta'ala alif lam mim zalikal kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin azuwa fadin Allah wa bil akhirati hum yuqin wato da Allah yace zalikal kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin alladhina yuqimuna as-salata oho menene الذين يؤمنون بالغيب ويؤمنون الصلاة وما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون to kaga shine wannan yaqin din al yaqin shine a aikin da suke alladhina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salata sun imani da Allah kuma suna tsaye da sallah sannan kuma suna ayyuka na na gasgatawa a aikace da zukatansu wabil akhirati hum yuqinun kuma sun yi imani da gaskiyar cewa lahira akwai ta to wannan shi yasa suke bautawa Allah da aka yaƙinin da ke cikin zuciyar bawa shi yana faruwa ne da zaran bawa ya yi imani ya yi da zai bautawa Allah amma wancan yaƙinin da aka ambata a cikin wa abu da rabbaka hatta ya ce kal yaƙin shi yaƙini ne na wato ƙarewar rayuwarka kun ga bambancin na zuciya bai yiwuwa sai ka yi shi ma tukunna shi kuma wancan yana nufin karken abin da zaka cimmawa shine karewar rayuwarka sai ka ji ka hadda asalin gaske da Allah ya tanada maka sai malam yace wa qala kuma Allah yace wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun dai yana so ya tabbatar mana da cewa yaqini dake cikin zuciya shine wanda zaka samu sannan ka fara bauta din Allah yace wa ja'alna minhum a'immatan kuma muka zaba daga cikin su muka sanya suka zama a'imma wato qudwatan fid din ababan koyi a cikin addini daga annabawa da malamai da sauran shugabanni lam yahduna bi amrina ayyad'una al-khalqa ila ibadatina suna kiran bayi zuwa ga su zo su bauta mana lamma sabaru yayin da suka yi haƙuri akan bala'in da suka shiga ciki saboda addini da bala'in da suka shiga ciki saboda matsalolin rayuwarsu akwai masu karantawa da hamza da kisa'i kenan da khalaf suna karantawa da lima sabaru ai lillazi sabaru kenan bi sababi sabrihim a cikin kira'at Abdullahi dan Mas'ud shi kuma yana karanta da bima sabaru bima sabaru ai bi sababi sabrin sai zama ba'un sababiyya yana karanta waja'alna minhum a'immatan yahduna li amrina bi amrina bima sabaru ina fata mun gane wannan duk wannan kira'o'i ne tabbatattu to wa kanu bi ayatina yuqinun kuma suka kasance suna da yaqini game da ayoyin mu muhallu shahidi shine yaqinin ayoyin shi yasa suka bauta wa Allah har suke kira mutane zuwa ga bautar Allah wa qala anil kuffari sannan Allah da zo magana game da kafirai sai ya ce wa idza qila inna wa'ada Allahi haqqun was sa'atu la rayba fiha qultum ma nadri mas sa'a in nadhunnu illa dhannan wa ma nahnu bimustaqin Allah yace wa idza qila idan aka ce musu inna wa'adallahi haqqun lalle alƙawarin Allah gaskiya ne was-sa'atu kuma ita sa'a tashin alkiyama ana karanta shi haka was-sa'atu inda ammatul qurra amma kuma su karantawa da was-sa'ata kaman hamza kenan was-sa'ata sai zama atafi akan inna wa'ada wa inna sa'ata wanda ya karanta kuma da as-sa'atu ya zama isti'rafi kenan sabon magana sai zama mubtada ne sabo was-sa'atu la rayba fiha tashin alkiyama babu kokonto sai ya faru qultum sai su ce ko sai kuka ce ma nadri sa'a mu ba mu san wani tashin alkiyama ba inna dhunnu illa dhannan taqdiruhu inna hanu illa nadhunnu mu zato kawai muke ba mu tabbata ga tashin alkiyama ko kuma inna zunnu ai in an in annakum illa tazunnuna zanna ce mana da kuke akwai alkiyama kuma zato kuke ko zan magana ta koma ga su kafiran suna cewa su ba su da tabbas akai zato suke ko kuma suna cewa muminai abinda kuke gaya mana na alkiyama da su ku annabawa da muminai inna zunnu muna tsammanin in taquluna illa zannan abinda kuke faɗa kawai zato ne ko mun gane duka ya dauka wannan fasarorin guda biyu ko yanzu su waye suka yi zatan su kafaran suke zato to ba su da yaqini akai kenan ko kuma suna ce muminai da annabawa abinda kuke gaya mana kuma ba ku da tabbas akan shi inna zunnu illa zanna ai inna zun inna hanu illa nazunnu ko kuma in nazunnu illa innakum tazunnuna zanna muna tsammanin abinda kuke faɗa kuma ba ku tabbas akai wa ma nahnu bi mustaqinin suka ce san ba su da yaqini to kaji abin da yana saboda Allah ba su da mene ba su da yaqini game da cewa Allah ubangiji shi kamata a bauta mawa qala abul qasim wa ja'a mujahidin fi tafsir qawlihi fa hum fi rawdatin yuhbarun ya zo daga mujahid Allah ya kara mashi rahama fi tafsiri qawlihi game da fassara fadin Allah subhanahu wa ta'ala cikin suratul rumi fahum fi raudatin yuhbarun su suna cikin raudatin wata korama yan aljanna kenan yuhbarun suna cikin nishadi me ma'anan yuhbarun annahu sama min al-hur al-ain cewa sauraron kaɗe-kaɗe ne da waƙe-waƙe daga 'yan matan nan na aljanna bi aswatin shahiyya suna waka din suna rerawa da muryoyi masu ban sha'awa masu kayatarwa suna cewa nahanul khalidatu fala namutu abada wa nahanul na'imatu fala nab'asu abada suna cewa mazajin su yan aljanna cewa nahanul khalidatu mu wasu mata ne wanda muke masu tabbata har abada fala namutu abada ba za mu mutu ba da dai wani hannun na'imatu suna cewa mu mata ne masu ƙuruciya masu jiki da yake da ƙuruciya tare da shi fala na asu abada ba ma tsufa ba irin matan duniya bane da suke tsufa su da birge mazajen su misali cito ma'anan yuhbaruna shine irin wannan waka da annashuwa da ƴan matan aljanna suke yi ma mazajen su Allah ka samu na ciki wa hadha fihi annahum yun'amuna fil akhirati bis sama to kaga wannan dalili ne akan cewa a ranar alkiyama za a ni'imantar da bayan Allah bisama da abubuwan saurare dinnan masu daɗi waƙar taƙaddamar kalamu ala haza kuma a can baya an yi magana akan wannan da ya ƙoƙarin ya kafa hujja da wannan aya akan nuna cewa abu ne mai kyau wa anna tana'uma bi shay'i fil akhirah kuma an yi bayani akan cewa abin da zai zama hanyar jin daɗin ni'imar lahira la yaqtadi an yakuna amalan hasanan aw bahan fi dunya wannan bai nufin wannan abin mai kyau ne ko ya halatta a duniya domin a zahira akwai akwai giya anharun min khamrin akwai koguna na giya a duniya kuma kowa ya san giya haramun ce a duniya a lahira za a ba mutum mata wani za a ba shi saba'in wani ɗari bakwai a duniya ko hudu ne suka halasta ga mutum sannan abubuwa dai da dama ga sunan a lahira waɗanda suke na annashuwa waɗanda a duniya ba su halasta ba to daka dan an ce ga wani abu da za a yi a lahira idan an shiga aljanna wannan bai nufin shikenan sai mutane su ce to ya zama halas bari su fara yin shi daga nan duniya wannan ba haka bane ina fata mun fahimci wannan wa qala sannan kuma sai ya ce wa qila as-sama'u nida'un wal wajdu qasdun aka ce as-sama saurare din nida kira ne wal wajdu shi kuma shiga cikin wani yanayi na musamman qasdun wani abu ne da ake nufata sai wannan magana kushiri ce sai ibn tamiya ya ce wa hadha kalamun mutlaqun wannan magana ce sakakkiya fa innal mustami'a yunadihi ma yastami'uhu bi haqqin taratan cewa da yi as-sama sauraron kida ne da'un kamar gayyata ce to dan mai sauraron abu wani lokaci yakan saurari abin da yana jin shi ne da gaskiya wa bi batilin ukhra wani lokaci kuma yana jin abin amma abin barna ne wal wajidu wanda ya shiga cikin wata halara ta musamman huwa qasidun yujibul munadi shine wanda ya nufaci abin kuma ya amsa ma mai kiransa allazi qad yad'u ila haqqin wa qad yad'u ila batil wanda mai kiran shi din na iya kiran shi zuwa ga alkhairi ko barna fa innal wajida tajidu fi nafsihi iradatan wa qasdan wanda ya je halarci wurin to shi a wurin shi a cikin zuciyar shi akwai irada wa qasd akwai nufata wato yana so ya bambanta tsakanin wanda ya jiyo kidan kawai da kuma wanda ya je halarci wurin kidan cewa wanda ya ji ana yi to wannan jin kamar ana gayyata shi ne ya rage ya amsa ko kai ya amsa amma wanda ya tafi je wajen to ya riga ya amsa kenan yana da nufi yana da kaunar abin shi yasa ya ji wa qala kuma yace samitu muhammad ibn al-husaini yaqulu samitu aba usman al-maghribi yaqulu qulub ahli al-haqqi qulubun hadira وقلوب أهل وأسماؤهم أسماء مفتوحة يتي يا جهة إلى يو دق محمد دم حسين ينا تيوى سميت أبا عثمان المغربي يقول ينا تيوى قلوب أهل الحق قلوب حاضرة zukatan masu gaskiya ahalul haƙƙi a gunsu su ne wato wanda suka riga suka yi fana'i ko suka shiga wani yanayi wa asma'uhum asma'un maftuha zukatansu na halartowa inda ake kiɗa ɗin da sunan addini sannan kuma kunnuwansu kunnuwa ne budaddu da suke jin komai sai ibn tamiya yake cewa hadha kalamun hasanun wannan magana ce mai kyau qala ta'ala domin Allah yana cewa inna fi dhalika la dhikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa shahid wanda yake da budaddan kunne wato zai ji abu wanda yake wanda yake gaskiya kenan in yaji wanda ba gaskiya ba kuma zai gane ba gaskiya bane sai kafa hujja da fadan Allah da Allah yake cewa inna fi zalika la zikra lalle a cikin wannan abu da aka ambata la zikira cikin labaran da aka bayar na annabawa da na kafirai da sauransu akwai zikira akwai abin ɗaukar izina liman kana lahu qalbun ga wanda yake da qalbun bi ma'ana yake da aqlun shine ma'anan qalbu anan wanda yake da hankali aw alqas sam'a ko kuma ya sanya kunnansa wa huwa shahidun kuma yana nan a halarce da zuciyarsa ya kara kunnansa baya magana da kowa sannan zuciyarsa kuma ta halarto yana fahimta abin da yake wannan malamai suka ce wannan yana nuni zuwa ga kwadaitarwa zuwa ga sauraron alkur'ani da sauraron maganganu masu amfani da kuma dalili akan bambanci wajen fahimtar mutane domin mutane suna iya halartar wuri saurari magana ɗaya amma ya zama sanya hankalinsu daban-daban sannan kuma fitirar da Allah ya musu wajen fahimta daban-daban da haka fa mustakfirin wa mustaqil wani ya samu da yawa wani kuma ya samu kaɗan to sai ke cewa a ƙalu suka ce wa huwa hadirul qalbi wannan abin da ake nufi da huwa shahidun shine wanda zuciyarsa ta zama ta halarci wajen laisa bi gha'ibihi zuciyarsa bata zama tana giyabi ba kuma mutum zai zauna a waje ana magana da shi ko ana tattaunawa da shi amma hankalin shi na kan wani abu saboda wata damuwa ko wani abu da yake tunani ko rashin ɗaukan abin da yake yi da muhimmanci ko wani hali daga cikin halaye da ke bujiro mutum yana iya kautar da tunanin shi da kan abin da yake halarci a wajen zuciya shi na wani waje daban wasafa Allahu al-kuffara bi annahum summun bukmun umyun la yasma'una wa la yaqilun kamar da Allah ya siffanta kafare yace summun kurame ne bukmun bebaye umyun makafi la yasma'una wa la yaqiluna ba sa ji kuma ko sun ji ba sa hankaltuwa wa anna fi adhanihim waqarun waqaran kuma cewa a cikin zukatansu akwai dalma da aka narka aka bame kunnan wa annahu khatama ala qulubihim wa ala sam'ihim kuma Allah ya bayyana cewa ya bame zukatansu ya kuma bame jinsu ba sa ji ko sun jima ba sa fahimta haka Allah ya bayyana a wurare mabambanta a cikin ainihin alqur'ani mai girma to ina ganin bari mu saurara anan insha Allah sai Allah ya kai mu darasi na gaba sai mu tashi inda mala yake cewa وسمعت قال وسمعته يعني أبا عبد الرحمن يقول سمعت الأستاذ أبا سالم السعلوكي يقول آه المستمع بين أستار وتحل فالأستار يوجب التلهيب قام صلاة إن شاء الله مكتشوى سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته